الرسالة رقم صوت المرسل إليه wata wasiƙa ce wadda shehu jihar jallar ya aikata
إلى كافة الفقراء ya zuwa ga dukkan almajiransa talakawa bayin Allah duk wanda talauci ya yi masa yawa to ya saurari wannan wasiƙar da kyau ya ji mafita
بعد البسملة kun san talaucin biyu ne fa talaucin biyu ne akwai talauci na duhu akwai talauci na haske eh akwai talauci hissi akwai talauci ma'anawi akwai talauci mai sa kaskanci akwai talauci mai sa daraja shi talauci na duhu shi ne mutum ya zama zuciyar shi ba Allah zuciyar shi ba komai sai duniya kurum to wannan talauci ko da ya fi kowa kudi a duniya talauci na haske shi ne mutum zuciyar shi Allah ya cika amma alji- hannun shi da aljihun shi ba komai wannan haske ne annaba ma suna cikin wannan ai dan an rasa abinci a gidanka ko ba a dora girki ba ko gida gidan annabawa ma ana yin haka wani ya mafi yawa haka suke rayuwa to shi ne shi wata jihar jalla wani zai baka mafita idan kowane irin talauci ne ke damun ka in talauci na rashin kuɗi ne in talauci na rashin allah ne to ga dai mafita
بعد البسملة bayan shi wata jihar jalla ya fara da basmala والصلاة والسلام da salati da aminci على رسول الله abu sama ikin allah sallallahu alaihi wasallam بعد حمد الله bayan ya gode wa allah جل ثناؤه mm, wato wanda ya bansa ya ɗaukaka
يصل الكتاب wannan wasiƙa ta mu ta sadu إلى كافة أحبابنا الفقراء zuwa ga dukkan masoyanmu talakawa كل واحد باسمه kowane daya daga cikin masoyanmu talakawanmu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min baki da baki ga daga ido da ido yace da ni fukara uka fukara yi to ina magana da su baki ɗayan su shautiya radiyallahu ya ce kowanne ina ambatai da sunansa da ainihinsa عموما من غير تخصيص kuma wato baki ɗaya ina magana da kowa da muƙaddami da muridi da babba da yaro da malami da jahili da kaskantacce da buwayayye kowa da kowa ban ware ba ni shau jani ce da kowa na kin kai ba jani ne masoyinmu ne to ina magana da kai السلام عليكم ورحمة الله amincin Allah da rahamarsa da albarkokinsa tabbata kanku من أحمد بن محمد التجاري la haula wala quwwata illa billah min ahmad bin muhammad at-tijani kai wanda ya ga wannan wasiƙa ai sai ya suma daidai ni ne yana ji mutuwa nan a to buɗe wasiƙa inda min- min- min ahmad bin muhammad at-tijani a zai mutu ya mutu ai wai daga ahmadu dan muhammad at-tijani wannan wasiƙa ta taho
وبعد ha wa ba bayan nan
نسأل الله muna roƙon Allah لكافتكم ga dukkan ku fuqara'u ashabu talabizu ahbabu baki daya وخافتكم eh ina roƙon Allah ga dukkan ku da kuma kebantattun ku jahilan ku da malaman ku talakawan ku da masu kudin ku manyan ku da yaran ku sarakunan ku da bayin ku da kowa nake magana أن يفيد عليكم ina roƙon Allah ki kwararo muku وفور العناية tekuna na taimako da kulawa والمحبة منكم ina roƙon Allah ya kwararo muku tekunan soyayya daga wurin shi والرجال منكم ina roƙon Allah ya kwararo muku tekunan yadda daga gare su subhanahu wata'ala على نفس ما منع من ذلك ina so ya kwararo muku a bisa gwargwadon daidai da yadda yake zubowa manya-manyan أصحاب العارفين a wato manya-manyan masana Allah من عباده daga bayinsa وأهل خصوصية da kuma abota ku sosiya حتى تكون عنده har ku zama dai a wurin Allah جميع مساويكم وم- har har ya zama dukkan laifukanku da kurakuranku a wurin Allah su zama ababen shafewa غير مواقفين بها ku zama ba ababen kamawa ba ranar aljama da laifi ranar aljama ku zo ba ku da laifi an kwararo tekunan yadda da soyayya da inaya sun wanke ku sun zubar da laifukan ku kun zama tsaf
وجميع ذنوبكم sannan kuma ya zama dukkan zunubanku an shafe su وآثار سعوكم da alamu na kurakuranku مقابلة بالصفح والتجاوز ya zama dukkan laifukanku da mantuwanku da zunubanku ubangiji ya fuskance su بالصفح da rangwame والتجاوز da kawar da kai منه eh kamar bai gani ba kamar ba a yi ba daga wurinsa غير ka مقابل san babba za ka iya masa laifi sai kamar bai gani ba to ubangiji ya fi kowane babban girma ubangiji ya fi kowane mai mulki mulki ubangiji ya fi kowane masani sani ubangiji ya fi kowane madaukaki daukaka saboda haka in dai masu daraja sukan kawar da kai a bisa kurakuran madiyansu to ubangiji ya fi cancanta in kawar da kai daga kurakuran bayinsa shi ne shaujani ke roƙon mana Allah Allah ya kawar da kai daga kallon laifinmu bayan ya yaje mana kuma ya kawar da kai kuma ya mana baiwa. Mm.
غير مقابلين بها Wato kar mu zama ababen fuskanta ko ababen kamawa da wannan laifuka ranar aljiyama.
ونسأله سبحانه Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala أن يكتبكم جميعا Allah ya rubuta ku ku almajiranmu mazanku da matanku jahilanku da malamanku talakawanku da masu kudanku tar- eh, sarakunanku da bayinku manyanku da yaranku dukkanku Allah ya rubuta ku في ديوان أهل a السعادة cikin diwanin ma'abota arziki الذي ما كتب فيه إلا أكابر أولياء diwanin da Allah baya rubuta sunan kowa ciki sai sunan manya-manyan masoyansa waliyansa to ina so ku Allah ya rubuta ku mazanku da matanku yaranku da manyanku jahilanku da malamanku amin shehu
والخصوصية kuma ina so Allah ya rubuta sunanku a cikin diwanin ma'abuta kususiya ma'abuta kususiya su ne wanda za su yi zunubi a rubuta musu lada wannan shi ake kira ahalul kususiya mutum ya yi laifi amma a rubuta ba wai a rubuta mai zunubi ba ka san wannan ya wuce hankali Eh, yana daga sunan Allah alganiyu mawadaci saboda tsabar wadatan Allah a saba mai ya bada lada ba Allah ba zai wannan to ba kowa ake waɗannan ba sai ahlul kususiyya su kuma ba kowa bane san su ahlul kususiyya su ne tijanawa daga cikin kususiyyar su ne Shehu Ibrahim ya kawo a Zaria ne wanda kam ya kama sai da yace na saboda soyayyen da kuke min ne zan gaya muku amma na san hankalin ku ba zai kama wannan ba. in mutum ya duba zai gani a majalisar Zaria ya ce wata mata ce an yi wani sarki sarkin azzalimi ne kafiri ne mako sallah baya yi to yana da wata yar uwa yar uwan muharramarsa ce bai halatta bai aure ta kanwarsa ce amma Allah ya mata kyau to tana da miji kuma sai ya ce dole ta bar mijinta ta dawo hannun shi aka ce ba zai yi kawai sai ya sa aka kwace ta a hannun mijinta ya kawo ta gidan shi gidan mulki ya mai da ita matarsa da ya mutu kawai sai aka dinga mafarki an gan shi a aljanna A'a, hankalin mutane da sai wani ya tambaye shi kai wai kai da ka dinga zalunci kuma ga mugun bannan da kai duk baya sa duniya kowa ya ji abin da kai sai kawo ka nan sai ce wallahi ni ma ban sani ba kawai daga baya ne dai da daga an gafarta ni an sa ni cikin rahama sai ne bincike da dai tambaya sai aka ce min ai ita wannan matar da na kwato ta karbo ta ɗari ga ɗari ga tijjaniya to arzikin da take dauke da shi ya fi karfin ita kare har ni da na- abin nan na- abin nan da ita ni ma sai na ci wannan arziki shi ne dalilin zuwa na nan kaga ba wai auren ta bai ba wace ta bai amma shi ma sai ya ci arzikin tijjaniya shi ne shi Ibrahim radiyallahu anhu ce wannan hankali ba zai kama ba amma imanin ku yasa na gaya muku to waɗannan su ake kira ahlul khususiyya ana kiransu ahlul da'iratul fatliyya lamarin su hankali bai iya kama su ne waɗanda shi ibrahim ke faɗi din na cikin sirri akabari suna cikin wata irin da'ira wanda ke faidu ha fa'idun min bahar sujud wal karam la ya tawaqqaw faida ala wujud sabab su waɗannan mutanen faidar su tana zuwa ne daga tekun baiwa da karamci dalili bai dakatar da ita a ce ya aikata kaza ko ya yi kaza in ya fara zuwa ya zuwa kawai wani abu ba zai dakatar da wannan abun ba kuma shehu ya ce duk mutumin da ya zo wannan wuri ba a tambayan shi me ya kawo shi ko me ya yi a ina ya ce ta kawo shi kawai sau da ka a wurin za ta iya ganin kowane irin mutum sau da ka in mutum ya bi shi ibrahim kai haƙuri kawai ka- ka- ka kawar da kai kawai amma ba yadda za ka yi ma da ya fi karama kawai Mm, amma dai wai ka cewa za ka kama shi a ka wahalar da kanka sai dai idan munafiki ne a zuciyarsa ba san shehu amma in akwai san shehu wallahi sai ya kai wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila butani istannani khadimatu tijani kana tunani wasa ne zai faɗi wannan to bije to
بوجه لا يمكن فيه المهو Allah ka bawa waɗannan masoya nawa talakawan nan nawa tijanawa mazansu da matansu jahilansu da malamansu manyansu da yaransu ka ba su wata irin daraja darajar da baya yiwa ta kowace fuska a ce yau an canza ko an goge ولا التبديل wannan tabdir ko canji ba goge a ce yau an goge wasu sunan wani batun jari a cikin diwanin akabirul auliya ne al'arifina ko kuma a ce yau an canza da yana matsayi kaza an canza shi shehu jari ce Allah ka rubuta sunansa a diwanin da ba a gogewa ba a canzawa ka san diwanai biyu ne lauhu guda biyu ne akwai lauhul mahawi akwai lauhul isbat lauhul mahawi shi ne wanda ake gogewa lauhul isbat ba a gogewa sai da kadar jirani ya taɓa yin ruya wani cikin almajiransa manya ne kuma babba ne yana cikin karanta lauhu sai ya ga cikin hukunci da kaddara ta gudano a kan wannan almajirin na sai ya yi zina so saba'in sai hankalin zai ta sai ciya ubangiji wannan khalifa na ne kuma kaza ne kuma kaza ne kuma kaza ne kuma kaza ne allah ina roƙo a yi masa rangwame sai ubangiji ya ce ai wannan allan allan ba allah bane ke magana da shi mala'ika ne ko kuma hatifi ubangiji yana magana min tilka ya nafsi shi kenan sai ya ce da shi wannan allo ne wanda yake in an rubuta ba a gogewa sai ce to ya rabbi fasrifu fin nau tunda an tabbatar da shi an an an kaddar cewa lalle sai ya faru to ya faru amma a bacci sai Allah ya juya shi a bacci ne so irin wannan diwa ne da in an rubuta ba a sha biyawa shi wajen ne ce to ka rubuta sunan almajirai na cewa su manyan masana Allah ne manyan waliyai ne ba abin da za su aikata a goge sunansu ko a canza Hmm.
وأن يسحل بسائركم Allah yana roƙonka ka sa wa idanuwansu kwalli بنوره kwalli na haske
الذي لا الذي رشه على الأرواح في الأزل hasken da ka yayyafa shi akan rayuka wato tun azal akwai wani haske da Allah ya yayyafa wa rayuka wanda da shi ne mumini ke samun imani wali ke samun walidda siddiqi ke samun gudbani dan siddiqiya kudubi ke zama kudubi gausi ke zama gausi annabi ke zama annabi daga wannan haske to shine shi da ya ce Allah cikin wannan haske a diba a sawa almajirai na a ido a yi musu kwalli da shi Eh, bayan ka zuwa musu a ruhi kuma kai musu kwalli da shi Tawa.
وأن يواجهكم sannan ina roƙo Allah ya fuskance ku ko masoyana shi yasa kaga in ana in za mu bada dariƙa muke cewa san shehu tijani ba daina har mutuwa wanda ya daina ba bai cikin wannan ba wanda ya daina san shehu tijani bai cikin wannan lissafin ba dan yana roƙon wa masoyansa ne wannan ba wai kowa da kowa ba saboda ka san shehu tijani shine sirrin walittaka shine hakikar wilaya duk wanda kaga ya zama kudubi ba da tarbiyyar kai ba wallahi da san shehu ne da soyayya ne wanda ya fi ka soyayya ya fi ka girma ko a makamin wadda ko da ka bi jan carbi ka fi tsayuwar dare ka fi shewan azumi soyayya ita ke jan mutum zuwa ga wuri ba aiki ba to amma a hada da aiki din kar a yi wasa ko to
نا وأن يواجهكم بفضل ina roƙon Allah in ji maulana Sheikh Ahmad bin Muhammad Diyar radiyallahu anhu Allah ya fuskance ku da fadalarsa في الدنيا والآخرة duniya da lahira وأن ينظر فيكم ina so Allah ya dinga duban ku masoya na tijanawa mazan ku da matan ku manyan ku da yaran ku بعين رحمته da idaniya ta rahamarsa التي من نظر إليه بها idan da duk wanda ya dube shi da ita صرف عنه جميع مكاره to zai canza zai juyar da dukkan abin ki na duniya da lahira gabarinsa
هذا wannan وليكن في علمكم ina so ku sani cikin ilimin ku أن جميع العباد في هذه الدار cewa dukkan bayi a cikin wannan gida na duniya أغراض لله wato wasu irin manufofi ne na ubangiji da ya bijirar da su domin su zama kibiyoyi نسأل مصائب الزمان na harbin masifin zamani duk wanda ka gani a duniya Allah ya aje shi ne domin bala'i dan bala'i Allah ya kawo mu duniya dama ai ba dan wani abu bane ba shi ya ga mana ba cikin ruhul adam eh li za ku likta idza ra'aita la ta daga warda maza banda wannan ajaral azaminhum liyan la tarkana ilayhi bal lil ilahi barkana Allah yana gudanar da cuta daga wurin ‘yan uwanka da abokanka da makiyanka da masoyanka da danginka da makusantanka da makwabtanka niyan latar ka na ilim Allah ya ga kana son su da yawa don ka bar su shi Allah yana son mutum yana so yi mu'amala da shi sai ana ka gaba da kowa saboda me a rabu na yi mu'amala ko ba haka ake ba ko mace ce in tana son ka yin soyayyar da gaske ne ta ga kana da farin jini da yawa ne ma sai ta yi ma shari don kowace mace ta bakka ita sai ta aure ka shi ke ko ba haka suke ba haka nan su ma mazan ba haka suke ba sai a yi wa mace shari haka kawai da gangan saboda kowa ya guje sai su su aura to ubangiji ya fi kowa iya soyayya ya fi kowa kuma kishi na soyayya in yana son ka sai haɗa ka gaba da kowa sai an bata shi sai sai shi kenan sai sai sai sai sai ya sha ka ya za ka sai ka zama nashi shi kenan saboda haka haka Allah yake imma bi musibatin tanzilu to ubangiji yana kawo bayi saboda masiba amma dai masiba da za ta sauko mutum a ciki aw bi ni'matin tawfiq ko kuma wata masiba ko kuma wata ni'ima ta gushe misali imma ai hadari imma gobara imma rashin lafiya imma wata cuta ta sauka a jikinka imma kuma wata ni'ima da Allah ya maka ta gushe misali Allah ya baka kudi sai kudin ya kare ko Allah ya baka mata sai ta mutu ko ta gudu ko Allah ya baka yaya sai su dinga mutuwa ko Allah ya baka wata ni'ima sai ni'imar ta kauce ko Allah ya baka sarauta ko wani mulki sai Allah ya kirge mulkin ka dawo mutum ordinary mutum shikenan to wannan bala'i ne shi shi ya ce to ɗayan biyu ne ko dai masifa ta sako maka ko kuma ni'imar da aka baka ta gushe ta baka aw bi habibin yusda'u bi mawtihi ko kuma wani masoyinka a zuwa baka muguwar labari a ce ai yanzu zai mutu kana cikin kwanciyar hankali a gama wani masoyinka ya mutu to
aw halakin ko kuma halaka aw ghairi ko zalika wani wannan mimma la hadda li jumlihi wato wanda ainihin yawansa bai da iyaka
wa tafsili da kuma barkwace shi
man nazala bi minkum duk mutumin da misalin wannan ya sako masa wata masifa ta sako mai ko kuma ni'imar da Allah ya mai ta kare
fasabra sabra shauti ya narki Allah ta'ala an wa arba wa annabi ya yace fasabra sabra to kowa yi wani abu ya faru da shi irin wannan ina ce mai yayi hakuri yayi hakuri
bitajarru'i mararatika saboda na san yana kwankwadan dacin wannan masifa shi yasa nace yayi hakuri amma ba wai ina ga mai yayi hakuri ai Allah ne ko ya hakuri ko kai yayi ya rage na shi a na san ina jin daci ne a zuciyarsa shi yasa nace yayi hakuri amma ba wai yayi hakuri da Allah ba a ubangijin ne zai abaci a hakuri kar ma kai hakurin mana ka gani to إنه لذلك نزل العباد في هذه الدار domin saboda haka ne bayi Allah ya saukar da su a cikin wannan gida na duniya ka gani ko da za ku likta eh dan haka aka halice ka Mm.
نعم ومن كبابه منكم wa man ومن كبابه منكم eh me
جواد wanda dokin masifa ya kifar da shi عن تحمل فكرها daga gajiyara wato daga ɗaukan nauyin masifan zamani ومقاومة ما يتربى da kuma tsayuwa kafa hudu na dokin ɗaukar wannan masifa
نعم من أعبائها daga ɗaukan nauyinta فعليه بملازمة wato misali na ce a yi haƙuri sai masifin suka zo suka taru sai dokin haƙurin ya kasa ɗaukan masifar ka yi haƙurin bala'in kuma karuwa yi wai wani bawan Allah ake gani na ji ko tafiya na ganin nan ne ko ko a togo ne ko kuma a nan ne Allah wa wai matarsa ce za ta haihu bai da komai sannan an kore shi aiki yana aiki ya am- ya- ya- ya bar aiki sannan gidan da yake ana bin shi kudin haya an ba shi notice sannan ga matar za ta tafi abokin shi ta kyar abokin ya bashi mota da za a kai ta asibiti a kai ta asibiti tun a cikin mota ta fara nakuda ana zuwa ya dauke ta da kyar yana gudu ya shiga cikin asibiti yana kan suka ce "Ai, ba za su karbe ta ba dole sai an ba da dubu kaza wasu kudade masu mugun yawa ya fito a rude ya dawo ya hau mota sai ta da an sace mota ya tafi abu ya ce gabi ya ta kyar ya je yana sa ya tada ta mutu to kaga wannan wannan ya zaki Allah ba dole mai afuwa ko ba ka ba ba wanda zai ce ya yi da ya yi saboda abin ya wuce so zaki ba zikiri zai zama kawai shi kan ya Allah zai afuwa to to to to kaje ni ko shi ne shauti ya rajin lauru saboda ya san yanayin bayi sai ce to wanda dokin hakurin ya kasa daukan bala'in bala'in yawa dokin nauyi to bari ba shawara عليه بملازمة أحد الأمرين to ina ga mai lazumci ɗayan abu biyu أو هما معا in kuma zai iya ya kama abubuwan guda biyu duka ya rike وهو أكمل shi ne fi karki biyu ka dinga yi الأول abu na farko da zan gaya ma ملازمة يا لطيف ka dinga karanta ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu duhu خلف كل in masifar ta zo sai ya daɗe bai tajalli cikin masifar in ya daɗe bai tajalli cikin masifa sai masifar ta zama aljanna ai ya daɗe ba ne tajalli cikin wuta annabi ibrahim kul na ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim kawai sai ga sha wuta kuma yana shan ruwan sanyi kuma yana cin naman yayi shida wai ga kuma katibar aljanna yana kai kai ka san wannan ya daɗe ba ne kawai a ciki in ba kawai za a sha ruwa a wuta to idan masifa ta yi maka yawa shi ya ce kira ya da diho in ya shigo cikin masifa shi kenan masifa sai ta zama ni'ima sai kaga mutane a waje suna jin tausayi ka bada iya ma yawa amma kai ba san a aljanna kake ba Ah, kai kana cikin kwanciyar hankali saboda me ka kira ya da diho ko ya amsa ya zo to ألفا خلف كل ثلاث shehu ya ne ce ku dinga yin dubu bayan kowace sallah إن كذا Eh, idan mutum zai iya ya dinga yin dubu bayan kowace sallah وإلا idan ya gama zai iya ba ألفا في to السباع ya dinga yin ya da diho dubu da safe وألفا في المساء ya da diho dubu da yamma إنه بذلك يسرع مولانا الشيخ احمد بن محمد التجاني شريف الحسني رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا كل خير yace me فبذلك to da haka ne يسرع خلاصه من مصيبته wato zai saurin kubuta daga wannan masifa
والثاني abu na biyu da zan ce mai yayi مئة صلاة على النبي صلى الله ya dinga yin salati dari ga annabi sallallahu alaihi wasallam بالفاتح لما أمر amma bai yayi babban wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ma sallallahu alaihi adam bi abdala min salatil fati saboda haka ya dinga yin ya- salatul fati dari إلى Mm.
ويهدي ثواب آل النبي صلى الله sannan in ya karanta dalilin ya ce hazihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah niyabatan an shekh radiyallahu anhu
إن قدر in yana da iko مئة مئة خلف كل صلاة in zai iya ya dinga yin salatul fatihi dari bayan kowace sallah وإلا idan ba zai iya yi ba مئة صباحا to ya dinga yin dari da safe ومئة في ya الليل dinga yin dari da daddare وينوي بهما ya dinga yin niyya da wannan salatoci da yake yi أعني بالنبي والصلاة wato abin nufi a nan cewa ya nabihu dubu da salatul fatihi dari ya yi niyya cewa التي يهدي ثوابها له صلى الله عليه وسلم wannan da yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqi hadiya ya niyya cewa hadiya da yake ba annabi أن ينقذه الله تعالى to ya niyya cewa ya rasulullahi ga hadiya nan na sani ubangiji tabaraka ta'ala ya halicce mu ne daga haskenka kuma ya turo ka ne rahama gare mu to fa ya rasulullahi bala'i fa yayi yawa kar fa zo in zaki ubangiji so ya ya rasulullahi a sa baki ga ma hadiya na kawo ka gani ko jihar mula ga hadiya yau da ne ce yi niyya da wannan cewa zai ya fita daga cikin wannan bala'i amma ga dan ga hadiya ya kawo أن ينقذه الله ba haka muka ga ana yi ba a duniya Eh, idan mutane suka shiga masifa sai ka sun rabu manyan gwamnati sai a rinka kai musu cin hanci nan da nan sai a sa bakin dan ka aka kama su ga an sake shi ko ba ka ake bane ne to masifa ta yi yawa abubuwa sun cushe to a ce gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a bada hadiya yana cewa ya rab shikenan an gama to
ينقذه الله أن ينقذه ينجزه الله تعالى من جميع وهلته da niyyar Allah ya kubutar da shi daga dukkan masifin da yake ciki ويعلم wato wahalhalu shi ne wannan wahalhalu eh ai hausa akwai koyo suka yi ce min jami'i wahalatihi suka ce wahala Mm. Mm.
ويعجل خلاصه من كربة to kuma Allah zai gaggauta fitar da shi daga bakin cikin shi فإنه تسرع له الإجابة في أسرع وقت domin yin haka zai zama mafi gaggawan fitar da shi cikin masifar da ke ciki a cikin gaggawan lokaci نعم. وكذا haka nan من كثرت عليه الديون wanda bashi ya mai yawa ya cici bashin mutane baya dawowa gida sai dare ya yi sai ya ga masu kiosk sun kukkulle masu yan shaguna shaguna sun kukkulle to sannan za ka ga yana binciken bango ya zo zai shige gida wanda bashi ya mai yawa shi ma ga yadda zai yi.
وأجز عن أدائها wanda bashi ya mai yawa ya kasa biya ba wai da gangan ba ba ya ya ya kasa biya kasa akwai masu kin biyan bashi da gangan أو كثر إجاله ko kuma iyalansa ne suka yi yawa ya kasa ciyar da su واشتد فقره talaucin sai ya tsanani kuma ga iyali sun yawa ba kudin makaranta yana so ya sa yara sun karatu ba kudi yana so ya ci abinci a gida ba hali to وانغلقت عليه أبواب أسباب المعاش sannan dukkan kofofi na dalilan samun abincin yau da kullum duk sun kulle فليفعل ما ذكرنا Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu annabi amin ya ce to ya dinga aikata abin da muka faɗa maka a baya da difu dubu salatu fati dari
من أحد الأمرين daga أو daga ɗaya biyun nan ko ya kama ya ladifu ko ya kama salatu fati ko kuma ya haɗa ki فإنه يرى الفرج in yi haka zai ga yayewa daga Allah عن قريب kankanin lokaci
ومن جهاه خوف خوف هلاك wanda tsoron halaka ya rikita shi ko ya ruda shi متوقع نزوله wanda ake sa rai gayi nan ya taho wata masifa ce ko wani bala'i nan gayi nan gayi nan gayi nan ya taho zai fado to من خوف ظالم yana tsoron ga wani azalimi nan ya zo zai kama shi ko zai aikata mai wani abu ولا يقدر على مقاومته kuma bai isa ya dakatar da wannan azalimi ba bai isa ya tsaye da wannan masifar ba أو خ- أو خوف من صاحب دين ko kuma yana tsoron mai bashi ya je ba ya ce zai kai kara لا يجد منه قدرا kuma ya ba da uzuri har uzurin ya tsare ولا إمهالا kuma ya tabbatar cewa mai bashin ba zai sassauta mishi ba ولا يجد من المال ما يؤديه إلى kuma ba wani cikin yan uwa da zai taimaka ya bashi kuɗi ya biya wannan bashi ba kuma hanyar da zai samu أو كلا الأمرين ko kuma ɗayan biyu ɗin ومن كل مك- مكوب kai daga dukkan wani abin tsoro
فليلازم ما ذكرنا duk wanda wani abu yake faruwa da shi yana tsoron abin to ya lazumci abin nan da muka faɗi من أحد الأمرين daga ɗayan biyun nan أو هما معا eh ko kuma su biyu ya da ɗibu dubu safe da yamma dubu da safe dubu da yamma ko kuma salatul fati dari da safe dari da yamma ko kuma bayan kowace sallah
فإنه ينقشع عنه to أمري wannan masifar za ta yaye gabarin shi dan lokaci kankani
وإن أسرع مع ذلك بصدقة idan kuma ya gaggawa ya haɗa wannan ya ladifu da salatul fati ya haɗa da barin da sadaka yana yin wannan ladifin yana yin salatul fati kuma yana bada sadaka أو كف- آه، قلت أو كثرت sadakan nan kankanuwa ko mai yawa بنية جبت ما يتوقعه da niyyar Allah ya tunkuɗe abin da yake so ya faru da shi na masifa ko bala'i na tsoro da zai yake ji أو بنية تعديل الخلاص ko kuma yana ba da sadakan da niyyar gaggauta kubuta daga wannan bala'i ko masifa من ألمه daga wannan raɗaɗi da yake ji na وقلبه da bakin ciki كانت أكثر في إسرائيل to صلاة wannan sadaka ta cancanci ta gaggauta kubutar da shi daga masifar da yake ciki والفرج da yayewa وتواصوا بالصبر to a ƙarshe shau da radiyallahu ta'ala anhu wa rabahu annabi ali yace ina muku wasiya da haƙuri ku dinga yin haƙuri ku وتوا- dinga yi wa junan ku wasiya da haƙuri
وتواصوا بالمرحمة ku dinga yi wa junan ku wasiya da jin kai da tausayi a dinga tausayin juna وإياكم ka shaidan ku ثم إياكم sannan ka shaidan ku أن يهمل أحدكم حقوق إخوانه kar ku kuskura tijjanawa mazan ku da matan ku manyan ku da yaran ku mukaddaman ku da muridan ku kar ku kuskura ku dinga wulakantar da haƙƙoƙin yan uwanku مما هو جلب مودته wanda yake yana daga cikin abin da zai janyo soyayya aw dafi madara ko kuma kuɗi abin cuta wannan hakki ne abin da za ka yi dan uwanka ya so ka ko abin da za ka yi ka sa mut- ɗan uwanka su so ɗan uwanka to ka yi duk abin da za ka sa a ƙi shi kar ka yi duk abin da zai cuce shi ka taimake shi ka kare shi daga wannan bala'i aw i'anatun ala qurbati ko kuma ka taimake shi a bisa wani bakin ciki da yake damun shi to ka taimake shi sai ya fita daga wannan bakin ciki sai kai ma sai Allah ya taimake ka inna man yubtiya bi tadyiqi huquqi al-ikhwani domin duk wanda Allah ya jarabce shi da tauye haƙoƙin yan uwansa tijjanawa ibtiliya bi tadyiqi al-huquqi to ilahi to ana nan sai Allah ya jarabce shi da tauye haƙoƙin ubangiji duk mutumin da yake cutar tijjanawa to ana nan za ka ga yana cutar da waliyai in yana cutar ba tijjani ana nan sai ya cuci shi Ibrahim ana nan sai ya cuci shi tijjani ana nan sai ya cuci manzon Allah ana nan sai ya cuci Allah wallahu fi auni al-abdi saboda dalili shi batijani jikinsa zuciyarsa haɗe take da shehu shi ibrahim zuciyarsa haɗe take da shehu tijani shehu tijani zuciyarsa haɗe take da manzo Allah manzo Allah zuciyarsa haɗe take da halarar ubangiji to kana taɓa batijani in zuciyarsa ta yi rawa ta ta a lokacin wannan rawan zuciyar shi ibrahim ce ta yi rawa tana yin rawa zuciyar shehu tijani ta yi ta annabi ta yi halarar Allah ta yi al'arshin ubangiji ya girgiza saboda zuciyar batijani al'arshi ne ma wata ne ardi wala samai wata ne kalbu abdi to al'arshin nan na istiwa'i ba ka taba shi kuma to sai ka ga masifa tana sauko maka baka san me ya faru ba ka taba wani ne wanda Allah yake so to wallahu fi auni al-abdi Allah yana cikin taimakon dan uwansa ما كان العبد في أغنى matukar dan uwa ya kasance bawa ya kasance a cikin taimakon dan uwansa وسكنوا قلوبكم sannan shautu ya rajin Allah ta'ala an warba wa annabi an yace ku dinga kiyaye zuciyoyinku إذا رأيتم أحدا فأنا حقا in kun ga wani ɗaya ya aikata gaskiya amma gaskiya ta saba wa san zuciyanku to ku yi hatara fa ku yi hatara gaskiya ne abin da yake amma abin yana saba wa san zuciyanku
أو هدم بائلا ko kuma ya zo ya rusa ƙarya ƙaryan nan kuma ta yi daidai da san zuciyanku sai zo ya rusa ta
أن تبجدوه to ka shaidun ku shaidu jari ce kar ku ƙi shi أو تؤذوه kar ku cuce shi فإن ذلك معدود من الشرك dan ku sani ba ba wai laifi kuka yi ba in kun yi haka shirka kuka yi ku fita daga addini ma ba dariƙa ba mutum ya zo da gaskiya amma gaskiyar ta saba wa san zuciyarku ko kuma ya zo ya rushe ƙarya amma rushewar ƙaryar nan da yi wannan ƙaryar ta yi daidai da san zuciyarku sai ku kishi ku yi gaba da shi ku tara mai makiya su kishi sannan ko ku dinga cutar shi shi wuce ne ce to ku sani shirka ne wannan ba ma maganin wai zunubi ne kankani ba
فقد قال صلى الله عليه hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
الشرك في أمتي shirka a cikin al'ummata أخفى من جليل ya fi tsananin boyuwa daga rarrafan tururuwa على الصفا a bisafan dutse katon dutse kaga tururuwa teku tana rarrafe a babban dutse wanda yake mai girma a cikin duhun dare a cikin daji wa zai ganta tururuwa ya kan gano tana rarrafe akan katon dutse a cikin duhu ko a cikin hasken nema wa zai ganta to haka ne shirka yake yawo a cikin al'umma ta inji annaba karshen zamu
وأقل ذلك to mafi karancin wannan أن تحب على باطل shi ne wato karancin shirka din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni shauji har da Allah ya ce shi ne ka dinga san mutum akan ƙarya saboda duniya kawai kana dan amfana da duniya ta wurin mutumin shi kenan sai ya zo da ƙarya sai ka goya mar baya to mushriki ne ko baka sani ba أو تبجد على حق ko kuma ka ki mutumin Allah akan gaskiya saboda ba za ka samu abinci a jikin shi ba akwai inda za ka samu abinci amma wurin abincin nan karya ce shine farkon bayyana wahabanci din nan kaga mutum ya tsinka carbin sai yana cikin bin shehu tijani sai je yana jin wasu mutane za su ba shi buhun shinkafa za su kuma karshen irin wannan mutanen talauci shine karshen su don duk abin da za su samu bai dorewa sai talaucin ya zo dai talaucin da ba sa son nan da shi za su mutu ta'a أو كما قال صلى الله عليه وسلم dan farkon bayyanan mutanen lokacin da suka bayyana din sai an ba da kudi ake yi ai ka zagi waje ka zagi babanka ka zagi uwarka ka zagi salatul fati da ma'abulika farkon abin da ya faru ke wanda suke da girma da sosai sosai a basu mota wanda suke kanana kanana a babba su buhunan shinkafa wasu kuma a babba su kudi akwai wanda suke zuwa ma suke farautar carbuna sai mutum ya zai kawo carbuna an taba shi akwai wanda aka je aka yi mai carbuna ma aka zo aka samu irin carbin nan gado irin na zakiran nan ya ce ai wannan sharbin sharbin wai mukaddami ne na wani mukaddami ne ya ce kai dai amshi kudin ka wallahi zakiru ɗai ba ka iya hidda shi a ɗari ga balle mukaddami zakiru ɗai ba ka iya hidda shi a ɗari ga balle mukaddami kai dai amshi kudin ka aka ba shi sai to da haka da haka da haka suka rayu suka ginu shi yasa rayuwarsu ya zama wasanni haka kaga mutum bai iya fuskanta Allah ba ko kaɗan sai dai wasa babban aikin ka addini zaki to wannan me kenan shi kenan kai zakin mutane shine babban aiki ka baka da wani aiki wanda za a yi na bin Allah ko kiyamun laili cikin dare ko karatun Qur'ani ko yawan zikiri ko salati a'a zaki a'a to fa talibul matlub saboda haka kar mutum ya daina cikin tijaniya ya je ya jingina da wani mutum saboda duniya ya san makareci ne ko mayaudari ne ko kuma akan ƙarya yake amma ana samun kuɗi a cikin shi kai gaba da wani mutum wanda kai kasan za ka amfana da shi duniyanka da lahiranka amma saboda ba za ka ci abinci a cikin shi ba shi ne shauja ne ce to wannan duk ana kirga a cikin shirka ne ba wai maganan karamin laifi ba.
أو كما قال صلى ko الله عليه وسلم kuma dai kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya faɗa لما معناه هذا wanda ma'anan shi na kunshe cikin wannan ne وكذا آه، سوروا قلوبكم shaudu ya rage Allah ta'ala har wa arba wa annabi ya ce haka nan dai ina ƙara muku wasiya ku kiyaye zuciyanku أمن فعل باطلا daga wanda ya aikata ƙarya أو هدم حقا ko ya zo ya rufa gaskiya
يطابق هواكم sai daidai da son zuciya ku dama wannan gaskiya ba san ta muke ba sai wani ya zo ya rusa ta ko kuma a ana cikin wani abu na Allah na gaskiya sai wani ya zo da ƙarya sai ku je ku goya mai baya amma har a zuciya kun san ƙarya yake yi wannan mai gaskiya kuma kun san gaskiya ne amma ba ma san shi shi wajen ne ce ka shaidun ku daga yin haka
أن تحبوه kar ku so wannan makareshin أو تثنوا عليه kar ku yabe shi a cikin jama'a kun san makareshi ne kuma ƙarya ne ta amma za zan a dinga dariya a ai wani ai ai bawon Allah ne ai kaza ne ai abin da ke faɗi ai gaskiya kuma kai ka san ƙarya ke ba amma me ya zama kishiyar makiyanka wannan na Allah wannan mutumin ka tabbatar na Allah ne to amma ba ka san shi ko abin da ke kai gaskiya ne kuma in jama'a suka san gaskiya ne za su bi shi to ga wani makarashi ya zo bari mu je mu koya ma wannan makarashin baya mu taimake shi saboda ya taimake mu wurin yakan wannan na Allah aikin banza ka dauka birja kake ka zama mushriki kuma ar ne zaka mutum kai wasa ba cikin addinin musulunci ba balle da riga to فإنه أيضا معدود من الشرك domin shau tijjar jillari ce domin fa innahu aidan ma'adudun min shirki yin haka din shi ma ana kirga shi daga cikin nau'in shirka عند الله a تعالى wurin Allah ta'ala فإن المؤمن domin shi mumini يحب الحق duk inda gaskiya take yana son ta ويحب أهله kuma yana son ma'abota gaskiya ko da wannan mutanen sun saba a wani abu ya faru tsakanin su mara daɗi dole sai zai so su saboda suna kan gaskiya ويحب أن يقام الحق ويؤمن به
waya aminu ويعمل به sannan yana so ya ga an tsaye da gaskiya kuma ya ga ya yi aiki da gaskiya din وي- آه، ويبغض ويبغض الباطل sannan duk mumini yana kin ƙarya ويبغض أهله kuma yana kin ma'abota ƙarya ويبغض أن يقام الباطل kuma yana kin ya ga an tsaye da ƙarya da bata ويؤمن به eh, kuma ya gana aiki da wannan bai so ya gana aiki da wannan والسلام shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu arba wa annabi ya in yace wassalam na ba ku lafiya in kuka yi amfani da abin da na gaya muku za ku mutu da imani ku mutu lafiya kuna tijjanawa to استدراك to ga wani ƙarin bayani wanda ya kamata in haɗa muku in ji shau tijjani ya ce a far- a cikin wancan amma sai da na sallame ku sannan na tana bari in gaya muku shi ما ذكرنا من مراء من مراءات حقوق abin da na gaya muku na cewa ku kula da haƙoƙin yan uwanku din nan
فليكن ذلك في غير حرج wato wannan kula da haƙoƙin yan uwan naku ya zama ba cikin kunci ba ya zama za ka kula da haƙin dan uwanka amma kuma sai ka wahala shi bai da gaskiya kuma ba mumini bane kuma yana so ya wahalar da kai kana bin shi yana wulakanta ka kana gaishe shi yana abin nan ɗinka kana ta kokarin duk kai kaga ka kiyaye haƙƙin shi amma kana ta wahala
ولا ثقل kuma ya zama kulawar da na ce ya zama ba nauyi
ولا كلفة ba takura kar ya zama akwai takura a ciki bal bima tayassara a ka yi abin daidai yadda za ka iya kar ka takura kanka in bai san hakkin ka ba ka kiyaye shi kawai wa amkana fil waqt ka yi abin da za ka iya daidai lokacin da ya dace
alla yakuna fi ba'd al awarid yakhafu min aqihi al adawati wato abin da nake nufi shi shauja ne ce ka ba wa dan uwanka hakki sannan idan ya zama misali wani abu ya faru za ka dan ja baya sai ya zama kana tsoro kar ya zama dan uwanka wani tunani ya zo masa a zuciya
yakhafu min aqihi al adawati kar ya zama ya kullaci gaba dan idan mutum ba na Allah bane idan ya cuce ka bai so ka gane in ka gane to cutar da zai maka karo na biyu sai ya faɗa na farko din wallahi kuwa idan mutum yana cutar ka kamar da kanka wawa kawai har ya dauka ma baka ma gane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yayi sallama da ya sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ji dadin zuwan shi ba sai yana cakka ba kaddara Allah ba ma Allah yana da iko in ba dan iko irin na Allah ba ina fa'idan ma mutum ya san irin waɗannan mutane mu'amala da irin waɗannan mutane ai wahala ne. mutumin banza irin wannan mai kaza irin wannan mai kaza irin wannan mutum wanda bai san hakkin mutane bai sai da Aisha ta ce ina ɗaki ina ji shi ta kyar zai yin ɗauko riga ya sa ya shirya ya fito ta ce sai ina ta sauraro ina da yake in ga in ya fita marin mutumin zai yi ne ko ya za yi yana fita ai sai na je na murmushi ah an zo ya ya kuma ya gida ya jama'a ya ya Allahu akbar ya yana ta girmama shi da ya gama ya dani ya Rasulullah ina jin kamar da zaka fita ba kana ta kushe mutumin nan amma da ka fita sai kamar uwa ɗaya uba ɗaya kai da shi sai manzo Allah ya ce duk mutumin da yake mutumin banza haka ake masa saboda wannan mutumin makiyina ne amma bai san na gane shi ba in na nuna mai na gane zai je bata mabiya na kuma zai dinga bibbin masoya na yana bata mun su to shi ne sai ni bar abin ya tsaya a kaina ni kare ya ta cuta na ni kare amma in na nuna na gane shi to ban ya tafi bannan da zai mun ba kaɗan ba ce shi yasa sai nake nuna mai ni ban ma gane ba amma makiyina ne cuta na yake kullum bai so na shi yasa kika je na wannan da na fita kuma sai na nuna mai ne ban ma san me ke shi ne manzo Allah ya ce to mugun mutum wanda ake kyautata masa ko ake tsoron shi saboda shafin shi Eh, sosai to wal qati'ati to kuma ya zama kana tsoron kar gaba ya faru kar da a yanke zumunci ya zama in ka dan janye za a yanke zumunci domin akwai wanda shi dama shi ba Allah yake nufi ba shi kawai wani abu ne ba mamaki akwai wani abu da yake gani a wurin ka na alkhairi shi wannan alkhairin ne bai so sai ya kirkiri wani abu in ka tanka sai shi kenan sai ya ja ba da ka ja ba sai ya haddasa wani gaba kuma sai ya shiga wurare sai ya faɗi abin da ba shi bane hakikan abin da ya faru sai ya caccanza abubuwa saboda dama bai wanda Allah ya maka ne bai so yana so a taya shi rushe wannan bai wanda Allah ya baka shi dama fanko ne bai da komai sai ya tara jama'a su cuce ka kuma to shi ne shoji ya ce yarda lano kakka yadda ka biyu irin wannan a toshe wannan barak aw fasadil qalbi ko kuma kana tsoron lalacewar zuciya in ka dan janye zuciyoyi za su lalace za su sai ka ci gaba kawai a mai da kai wawa kai ta bi kai ta bi kai ta bi har Allah ya raba lafiya ka mutu ko shi ya mutu shi kenan sai ka je ka riski sakamakon ka shi ma ya zo ya ka samu nashi to wal yasra li islahi qalbihi to idan ka ga alamar cewa in ka tsinta shi wannan mutumin wawa ne kawai dama bai san addini ba zai janyo gaba zai janyo baci lalacewar zuciya zai janyo bacin zumunci to kai gaggawan yadda za ka yi dora zuciya shi ta rushe shi ya dauke ka wawa ne har ma ba mamaki ya dinga nuna mutane ko kai baka san abin da kake ko kuma kai kana amfana da shi ne ko kuma kai in ba shi ba ba za ka iya yi muna ba bai san ba wannan ba ne duka kai ta bi ne saboda wannan umarnin har ma ya dauke ka wawa kawai dauka ko ya ta tunani ma ko me kake amfana da shi daga wurin shi ba ko dai kuma to inna zalika yastadribu rida domin yin haka zai janyo yadda a zuciyar shi rida min Allah zai janyo yadda daga Allah shi mutumin ba zai daina kin ka ba sai in Allah ya kawo lokaci amma kai Allah zai yadda da kai saboda me ka yadda kai biyayya kan wurin da zuciyarka ba ta yadda ba zuciyar ba ta so amma saboda ka sami yadda Allah kana bi shi wa amma ma zakarna amma abin da muka ambata min min bukudi ali ba'i na kiyayyar ma'abota bata falyakun zalika mahallu al faqat wato abin da shudda ne ce abin da mu muke nufi in aka ce ma mutum ya lalace ko ya bace ko ya karkace to ka kishi a zuciya kawai mahallu hulkal faqat shudda ne ce kar kar wannan kiyayya ya wuce zuciya wa in karata ila jarihat in ya kuskura ya fito daga zuciya ya sauka akan gabbai yadda ya sauka akan ido za za a yi harara in ya sauka a baki za a yi kasafi za a yi bauta za a yi mugun kage idan ya sauka a hannu za a yi makirci in ya sauka a kafa za a yi kai saboda haka shawar jami'ai ce a bar wannan kiyayya a bar wannan kin a zuciya kada fito da shi shi ya sa kake ganin kiyayyar waliyai da salihan bayi ba irin kiyayya ba ce ta rafkananu za ka ga mutane gabanin ruwa 'yan duniya tantirai sai su wari ne zai ce maka wai suna kin wani abu ne wai saboda ba gaskiya ba kaza amma ƙarya suke yi kiyayyar mutumin da ba na Allah ba ba haka ake yin ta ba zuciya ake man da ji shautu ya rabbi Allah fa ne kuma hasu hulkal fakat ya zama zuciya kawai ka zuciyanka ka ƙi shi kuma in ka wari kai da shi ka dinga gaya mai saboda ba mamaki in ka fito da shi a gabbai zai iya yiwa inda gaske kake zai bari in ka riga ka saba da kin shi kuma ko ya bari ba za ka so shi ba ka ja zo ba dan Allah kake kin shi ba a laifin da yake kake kin shi dan laifin to ai ya bari to ka so shi mana to sai ya zama wannan kiyayyen ba wai laifin kake ki ba hasada kake mai ka boye akan wani laifi da yayi maka domin Allah masa wata baiwa baiwar ce baka so sai ka toge da wani laifi karo kara sai da shi sai iya yiwa kuma shi ya tuwa sai kuma Allah ya bai baiwa wannan laifin da ya ce Allah ya ninka masa falala sai ya dora shi akan wata daraja sai ya fifita shi sai ya zama kai kuma sai ka zama fir'aunan shi ko ka zama abokin nashi shi kenan sai ya mutu akan a fitra da musulunci kai kuma sai ka mutu akan wani addinin musulunci baka sani ba to
wa in karata ila jarihat min al jawari idan mutum yana banna kana kin shi a zuciya har ka bari kiyayyar ta fito ta sauka akan gabbai adda ila munkiri a azamu munkari munkari to wannan kiyayyar da ka fito da ita daga zuciya ka saukar da ita akan gabbai za ta ja ka ka aikata wani mugun abin ki wanda Allah bai so manzo Allah bai so shehu tijani bai so shehu ibrahim bai so
na fatruk ikrajuhu min al qalbi to ka bar fitar da irin wannan kiyayyar daga zuciya ila al jawari kar ka saukar da ita gabbai balle ka gaya ma wani balle wani ya ce a kalle shi mutum ne ya maka laifi sai ka je ka sa masa a ciki su da suke cutar shi me ya musu su da suke cutar sa me ya musu mumini bai yin haka idan aka yi maka laifi za ka iya karama za ka iya ka yafi in ba za ka iya yafi ba karama amma haramun ne ka sa wasu a ciki don kai da aka yi wa laifin za a iya kaiwa lokacin da za ka iya yafiya domin ka rama gwargwadon abin da aka yi maka waɗanda ka sa dama ba a yi musu komai su za su yi ta kiyayya har su mutu to da ba su aka yi wa ba dama su kawai sun shiga cikin abu ne da ka ba san komai ba to
fatruk ikrajuhu min al qalbi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu arba wa annabi ya ce to kaga fatar ku ikraji min al-qalbi barin fitar da kiyayya daga zuciya ila al jawari ya zuwa gabai haula shi yafi a bashi azuwar salam na baku lafiya alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi السيد أحمد بن محمد الشيخ أحمد بن محمد القلب المكتومي والبرزخ المكتومي والخاتم المحمدي المعلوم Allah ya matar da mu akan alkawarin ka ya tashi mu akan alkawarin ka ya sa muna da rabo mai girma a cikin dariƙar ka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbu ya rabbi ya rabbahu ya samadu fakum mujisan lana ya wahidul ahad ya barru ya witu ya ainul muradi ya jal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad agis ubaydan wa farij karbahu abadan يا من لا شبيه له حقا ولا ند انت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرج لأمتك خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصر ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد ظاهر الأسباب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد علي أصحاب سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وقدر امتداد العظيم yan uwa mutanen farakwai musamman limanin farakwai da sauran shugabanni da yan uwa wannan shine maraba da ziyarar ku da muka yi wannan shine abin da za mu yi muku kun zo wurin mu ne ba dan mu ba ba wanda ya zo wurin mu dan mu inda dan mu ne to mu ne dace mu zo wurin ku musamman liman ga shekaru ga jagoranci ga nauyin halitta amma a ce a bar wannan shekaru a taso a ta wurin mu ba mun sani an zo ne saboda shehu saboda shi yasa ma ga muku magana shehu radiyallahu ta'ala anhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah
Thank you.